إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وإياكم من النار ثم أما بعد فيا عباد الله أخرج إمام الدارم وابن أبي شيبة وغيره بسند عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كيف أنتم إذا لبستم الفتنة يرب فيها الصغير ويحرب فيها الكبير إذا ترك فيها شيئا قال تركت السنة إلى ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتحت بغير دين نعم عباد الله في هذا الأثر الشريف يخبرنا هذا السبيل هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن فتنة تعم المسلمين ويطول زمانها حتى يربو فيها الصغير ويهرب فيها الكبير وهذه الفتنة قد تكون شركا أو بدعا أو كفرا أو بدعة وقتل أو قتل أو تهريكا أو غير ذلك من الفتنة التي من الفتنة التي تؤم المسلمين وفي هذا الفتن تتغير المفاهيم فيسبح فيصبح الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة وبدعة السنة حتى إنه من أهيا سنة وعمل بها قال تركت البدعة وحتى إنه من أهيا سنة وعمل بها وترك البدعة ونهى عنها أنكر ذلك له وقيل له تركت السنة هكذا تتغير المفاهيم ويصبح الإسلام صحيح والمسلمون غرباء هذا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم بما أخرجه مسلم قال فيما أخرجه إمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريب وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وبسبب تغير المفاهيم اليوم صدق الكاذب وكذب الصادق وتؤمن الخائن وكون الأمين وآلت الأمور إلى السفهاء والفاسقين والفاجرين الدين الذين لا يخشون الله ولا يراقون في أم في مؤمن إلا ولا ذمة ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو صادق المصدوق سيأتي على الناس سنوات صداءات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتم الخائن ويكون العمين وينفق فيها رويبطة فقيل وما الرويبطة قال الرجل التافه يتكلم بأمر العامة أخرجه ابن ماجه فقيل لعبد الله بن عب فقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا ذهبت العلماءكم وذهابكم وذهاب العلماء يكون بموتهم وعدم تفقهه غيرهم وكثرة الجهلائكم أي أيوة وهذه طبيعة بذهاب العلماء قد أكبر بذلك صلى الله عليه وآله وسلم حين قال إن الله لا يقبض العلماء انتزاعا من الانتزاع إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوس جهالا فسئلوا فأبتغوا بغير علم فضلوا فضل فضلوا وأضلوا عباد الله وبموت العلماء يكثر الجهل ويتخذ الناس رؤوس جهلاء ولا شك ولا ريب هذا هالنا وما نحن فيه وقد ذهب كثير من العلماء الربانيون الذين يعرفون الإسلام معرفة الحقيقة وكثر القوقاء والرويبضة الذين يفتون الناس بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه وكثرت وكثرت قراءكم الذين يقرؤون القرآن ويجودونه بغير بغير تدبر بغير تدبر المعاني ولا يبالون بمعانيه ولا بهلاله ولا بحرامه بل تركهم بل تراهم يقرؤونه وهم في واد والقرآن في واد يقول ابن القيم رحمه الله أهل القرآن هم الآملون فيه هم الآلمون فيه ويأملون بما فيه وإن لم يحفظونه على ظهور قلبهم وأما من حفظه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام ظروفه انتهى كلامه رحمه الله بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه سميع الدعاء الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan haka ya ‘yan uwa musulmi hakika imamu darimi da shi da ibn abin shaiba sun ruwaito magana da sanadi ingantacce har zuwa kan abdullahi dan mas'ud sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma babban almajirin nan daga makaranta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda manzon Allah ya masa shaida da cewa a koyi karatun Qur'ani daga gare shi Abdullahi dan Mas'ud yana zaure da sahabbai tabi'ai wato daga cikin manya-manyan tabi'ai da suke karatu a wajen sa bayan shudewa annabi rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ba su labari yake cewa yaya za ku kasance idan wata fitina ta fallo a cikin ku wanda fitinan nan aka haifi mutum a cikinta ya tashi a cikinta kuma ya yi wayau tsoho kuma ya kasance a cikinta fitinar ta lullube shi har ya kirma a ciki ya zama tukuf-tukuf a cikin wannan fitina har a wannan lokaci ma idan mutum ya bar wata sunna idan mutum ya bar wani abu daga cikin abin da yake na fitinar wanda musulunci bai san shi ba za ka ji mutane suna cewa ai ya ba sunna sai almajiransa suka tambaye shi to yaushe ne wannan fitina kake tsammani za ta zo ya ya kai baban abdurrahman sai abdullahi dan masaud yake ce masa yace ga alamomin ta nan duk lokacin da ainihin malaman ku suka tafi ya zanto an bar ku a cikin jahilai duhu dundun ga malamai ɗan kaɗan ne a cikin ku sannan jahilai suka yi yawa ta ko ina jahilai ne suke magana da sunan musulunci amma in ka duba babu ko musuluncin ba su san shi ba sai abdullahi ɗan masaud ya ce kuma sannan mahaddata ƙura'ani suka yi yawa a cikin ku amma kuma masu fiƙihu da sanin haƙiƙanin alƙur'ani da ma'anoninsu suka zanto 'yan kaɗan sannan yayin da shugabanninku suka yi yawa kuma aka samu masu riƙe amana a cikinsu su ne 'yan kaɗan aka wayi gari kuma mutane suna ta aiki irin wanda ake neman lahira da shi amma suna yi ne don su samu duniya to hakika wannan shine lokacin da wannan fitina ta lullube ku gaba kida hakika a cikin wannan hadisi ya ɗan uwa musulmi akwai karantarwa mai tarin yawa a ciki a cikin wannan hadisi ko a cikin wannan magana ta wannan sahabi yana ba mu labarin cewa fitina za ta zo da za ta rufe musulmi gaba ki ɗaya kuma zamanin fitinan nan idan ta zo lokacin ta zai yi tsayi har za a haifi mutum a ciki kuma ya wayo a cikin wannan fitina har ya girma tsoho kuma ya ƙara tsofewa a cikin wannan fitina duk Allah bai yayi ta ba har za a wayi gari kuma wato yaron da aka haifa an gama renansa a cikin wannan fitina tsoho kuma ya gama tsufa a cikin wannan fitina to wannan fitina fa ya ku bayan Allah za ta iya kasancewa shirka za ta iya kasancewa wata bid'a kagakken aiki daga cikin kagaggun ayyukan da ake ta tsagawa da sunan musulunci ko kuma wannan fitina ta kasance kashe-kashe ne da buke-buke da kwace ko kuma ya kasance kone-kone ne ta kode wata fitina daga cikin fitittunu wanda suke kasancewa a bayan ƙasa wannan fitina idan ta zo za ta game musulmi gabaki ɗaya sannan kuma fahimta za ta yi yawa ta addinin musulunci kowa zai ɗauki ƙur'ani ya karanta ya bashi irin ma'anar da yake ganin zai bashi wadda ta dace da son zuciyarsa wadda za ta kare masa abincin da yake ci ko ta kare masa al'adarsa ko ta kare masa matsayinsa sai a wayi gari wanda yake mai gaskiya mutane suna karyata shi wanda yake makaryaci mutane suna cewa shine mai gaskiya sunna kuma a wayi gari ta koma ita ce bid'a bid'ar kuma ta koma ita ce sunna har dai zai kasance idan mutum ya raya sunna ma kuma ya yi amfani da ita ya bar bid'a ya hali ga aikata bid'a sai ka ga mutane suna inkarinsa a wani lokaci ma su rasa su raba shi da rayuwarsa haka kawai dan ya yin bid'a kuma ya yi jariya da ita za ka ji suna cewa ai ya bar bid'a ai ya bas ai abuwan ai ya bas sunna yanzu yana raya bid'a ne wato haka mutane za su rika faɗa haka wannan fahimta take kaiwa tana kawowa hakika musulunci zai koma da musulmi baki waɗanda za su zanto kamar ba a zan su ba a yau idan kai ado da abin da musulunci ya ce da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka ga mutane suna kallon kakai cewa ka kawo sabon abu hakika wannan labari annabi ya gaskata mana wannan labari a cikin hadisin sai ingantacce wanda imam muslim ya ruwaito daga sahabin annabi abi hurairah ta Allah kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da sannu addinin musuluncin nan ya zo yana a matsayin bako ba san shi ba shekara ɗaiɗaiɗaiɗai an shekara sama da ɗari biyar ana bauta malaka da uzza da hubal kwatsam sai Allah ya kawo hasken musulunci sai musuluncin ya zanto bako ga waɗannan da suka rayu a cikin wannan shirka haka annabi ya ta karantarwa har aka wayi gari ko ina da ko ina an koma bautar Allah lata da uzza da hubal da dukkan abin da ake bauta mawa masu bautar sun gane cewa ƙarya ne aka wayi gari musulunci shike da ta cewa a cikin dukkan tasarrufin rayuwar ɗan adam sai manzo Allah ya ce to da sannu kuma kamar yadda yake bakon zai koma bako kuma waɗanda suka yi riko da musulunci na hakika za su koma baki sai maza Allah ya ce farin ciki ya tabbata ga waɗannan bakin waɗanda suka rike addinin musulunci irin wancan na farkon wanda na rayu tare da sahabbaina saboda jujjuyawar fahimta da yawan al'amura yadda suke kasancewa a yau gaskiya sai ta koma ita ce karya mai gaskiya ya koma shi ne makaryaci mai karya kuma ya koma shi ne ainihin mai gaskiya karyar kuma ta koma ita ce gaskiya sannan aka amince ma wanda yake mahaƙinci kinibabbe mai gulma mutane a yau shi suke nema idan suna da wani al'amari wanda suke so a faɗaɗa shi hakanan wanda yake amintacce sai mutane suka mai da shi mahaƙinci haka al'amura suke taɓarɓarewa ya ku al'ummar musulmi al'amarinmu a yau muna cikin wannan fitina wadda abdullahi ɗan mas'ud ya ba da labari a yau al'amuranmu suka koma a hannun wawaye da fasikai da fagirai waɗanda idan ka dube su babu tsoron Allah a tattare da su ba sa kiyaye ma musulmi ko mumini wani dangantaka ta kabila ko dangantaka ta wurin zama ko dangantaka ta iyan wantaka ko dangantaka ta musulunci ba sa iya karewa musulmi komai hakika maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labarin wannan al'amari yace da sannu wasu shekaru waɗanda suke masu tsanani za su zake ma al'umma ta shekaru ne waɗanda suke na haƙinci da kuma kin amana sai maza Allah yace za a gasgata makaryaci a cikin waɗannan lokutan zai zanto shi ne ainihin mai gaskiya mai gaskiya kuma za a karyata shi sannan za a amince ma mahaƙinci mahaƙinci mayaudari shi ne abinda za a amince mawa sannan kuma ainihin wato wanda yake mahaƙinci mai gaskiya zai koma shi ne mahaƙinci sannan za a samu waɗansu suna magana waɗanda ake kira ruwai bifa sahabai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wane ne wannan ruwai bifa din sai manzo Allah yake ar-rajulu safi mutumin banza ya takallamu fi amrin amma wanda shi ba kowa bane ba amma kuma shine ke magana da bakin mutane in ka dube shi a al'adance ko ka dube shi a ilimance ko ka dube shi a musulunce baya da ta cewa cikin kowace irin harka irin su ne wanda ga in ana al'amari wanda ya shafi hankali da tunani da basira ba a kiran irinsu amma sai a waye gari maza Allah yake ba mu labari irin waɗannan su ne ke magana da bakunan mutane fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dubi wannan hadisi kuma ka dubi rayuwar mu a yau dubi irin maganganun da muke ji a kafafen watsa labaru da gidajen jaridu dubi irin mutanen da suke magana da bakin mutane dubi irin mutanen da ake tsedawa a matsayin wakilan mutane dubi waɗanda aka amince mawa aka ba su amanoni na mutane ka duba kuwa hatta maraya ma Allah ce wa la tulku sufaha a abwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman kada ku baiwa wawaye dukiyoyin su dukiya ce ta maraya sai manzo Allah sai Allah ta'ala ya kira su idan yara ne kanana ko wawaye waɗanda ba su san kansu ba bai gama sanin a ina yake ba Allah ya ce to in an raba dukiyar su ku dantsa a hannun irin waɗannan wawayen a yau su ne aka wayi gari wanda musulunci ya ce in an raba dukiyarsu a kwace a rike masu sai sun hankali sai aka waye gari yau kuma su ne ke rike da amanar mutane sai aka waye gari yau su ne wakilan mutane sai aka waye gari yau su ne ke da fada a ji fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan hadisi imamu ibn majah ya rawaito shi an tambayi abdullahi aba abdurrahman wato abdullahi dan mas'ud aka sake tambaye sa wa mata zalika ya aba abdurrahman kana idza zahabat ulama yayin da wannan fitina za ta faru shine idan malamai suka zanto sun kare to karewar malamai ko wannan yana nuna cewa lalle al'umma suna cikin fitina da kuma bala'i domin lokacin da aka waye gari malaman da za su san tauhidi suka san tauhidi suka san Allah suka kare to za a waye gari mutanen da ba su san tauhidi ba su ne ke gina mutane akan waɗansu al'amura waɗanda suke na shirka ko shakka babu ko ya kai ɗanguwa musulmi yau rayuwar da muke ciki ko shakka babu muna gani ina malaman suke a yau musamman malaman da suka san tauhidi waɗanda suke gaya ma mutane allah ya ce a bi a hakikanin gaskiyar abin da yake a cikin alkur'ani duk gidajen da ya sunan malanta a yau shekara hamsin da suka wuce sunan malamai ne a gidan a yau idan ka duba a gidan babu malamin malamin ya mutu wanda aka sa zanto kalifarsa shi ma ya mutu sauran yan baya kuma za ka iska babu ilimin a tattare da su yayin da malamai suke ta tafiya saboda dalilin mutuwa ko wani sanadi daga cikin sanadai kuma sai aka waye gari 'yan baya wato 'ya'yansu da jikokinsu ba sa yin karatu na ilimin sannan aka waye gari jahilai sun yawa wannan hakika ɗabi'a ce wadda take tabbatacciya wanda ya tabbata cewa lallai hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari a cikin hadisi yake cewa Allah yana cewa Allah baya karɓe ilimi a hannun malamai ko ilimi da ya bayar a cikin zukatan wasu bayi a'a yana karɓe ilimi ne wato da tafiyar malamai da mutuwarsu wato Allah bai zara ilimi a cikin zukatan bayi a waye gari abin da ka sani ka manta ba haka Allah yake kwace ilimi ba a ana kwace ilimi ne da mutuwar malamai sai a waye gari malamai sun mutu kuma ba su da mamaya sai a waye gari kawai suke na mutane suna ta ba da fatawa sai a ɗauki fatawa a kai ma wanda yake jahili sai ya ba da fatawa a bisa rashin ilimi manzo Allah yake sai mutane su wayi gari su riki jahilai da sunan malamai sai a ba su fatawa sai su ba da fatawa ba tare da ilimi ba sai su fatar kuma da kusur sun bace kuma sun fatar hakika ya ku bayan Allah muna ganin yadda da yawan malamai suke ta tafiya kuma idan muka duba baya sai mu yi ba mamayansu malamai rabbaniyun waɗanda suka san musulunci hakikanin saninsa waɗanda suke tsayawa suke ma mutane wa'azi suna yi ne ba don komai ba suna yi ne don su gudu tare kuma su tsira tare a yau idan muka waiga a baya sai muga irin waɗannan malamai suna ta tafiya kuma babu mamadansu da yawa sai aka waye gari malaman da ake bari da sunan malamai idan ka duba za ka iske ba malamai bane ba mutum yana aiki da sunan malanta amma yana yi ne don duniyarsa ta yi kyau yana yi ne don gidansa ya kyau yana yi ne saboda rayuwarsa ta baya wato ya rayuwar 'ya'yansa ba yana yi ne saboda al'umma ba haka waye gari jahilai da mahaukata da wawaye su ne suke ba da fatawa a cikin wannan addini fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abdullahi dan mas'ud yake cewa sannan kuma wannan fitina idan ta zo za ku gane ta lokacin da hafizan qur'ani suka yi yawa ga sunan a ko ina mutum yana karanta qur'ani iya yadda ake bukata a karanta shi amma yana karantawa ne ba tare da tunanin ma'anarsa ba babu ruwansa da ainihin halatta halal abinda ƙura'ani ya halatta babu ruwansa abinda ƙura'ani ya haramta babu ruwansa za ka samu irin waɗannan malaman ga ƙura'ani a gefe guda ga su kuma a gefe guda wato in ka zo wajen karatun ƙura'ani ba za ka iya kure su ba amma in ka zo wajen aiki kuma za ka iske cewa su ne suka kasa kasau da haka za ka fahimci irin fitinar da muke ciki ibn qayyim Allah kare yadda gare shi yana cewa waɗanda ake kira ma'abuta alqur'ani ko masu alqur'ani sune waɗanda suka san qur'ani sannan kuma bayan sun san qur'ani suka yi aiki da abin da ke cikin alqur'ani ko da ko ba su haddace shi a cikin ainihin zukatansu ba amma wannan wanda ya haddace qur'ani sannan baya aiki da alqur'ani baya hannuwa daga abin da alqur'ani yace a bari baya halatta abin da qur'ani yace halal ne to wannan baya daga cikin waɗanda suke ma'abuta alƙur'ani ko da ya halitta harufansa ga baki da ya ku bayan Allah hakika wannan hadisi hadisi ne wanda yake ko magana ce da ta fito daga bakin abdullahi dan mas'ud amma a yau idan muka kalle ta muna ganin fitinar da ke cikinmu dubi yadda rayuwarmu ta zama dubi bangaren shugabanci wannan kam nan za ka iya cewa fitinar ta yi kaka gida ma a yau dubi bangaren abin da ya shafi malanta dubi bangaren abin da ya shafi ainihin waɗanda suke su ne ke da haƙƙin su jagoranci al'umma a bisa dukkan wani abin da yake alkhairi a yau idan ka duba za ka iske cewa al'amarin ba haka yake ba dubi yadda gaskiya ta koma a yau har an wayi gari ana tunanin wane ne mai gaskiya wane ne mara gaskiya a cikin al'ummar musulmi aka wayi gari wane ne zan amince mawa wane ne ba zan amince mawa ba al'umma suka koma kusan duk gabaki daya maha'inta al'umma suka koma kusan duk gaba ɗayansu mafi yawa sai yan kaɗan makaryata ne maha'inta wannan ita ce fitinar da abdullahi ɗan masaud ya hango ma al'ummarsa ko ya hango ma almajiransa tun shekara dubu yake tambaye su ya za ku kasance idan wannan fitina ta zo وللكلام بقية إن شاء الله في أسبوع القادمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم وأن يهبنا التوفيق والإخلاص والسداد في القول والعمل عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله